الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalal uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna miƙa godiya da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai taron albarka yinin lahadi daren litinin wanda yau muna takwas ga watan bakwai na musulunci watan rajaf yau hijira na da shekara 1445 daidai da 21 ga watan ɗaya. miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka wanda ke daura da gidan Alhaji Sale mai nangi a nan unguwa ta Buba Shango a kwanan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam littafin babban malami Al-Allama Al-Hafiz Abdul Gani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci duk mako da kuma lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin kitabul buyut littafin da yake magana akan kasuwanci da irin yanda muka ji kasuwancin da ya halatta a yi da kuma kasuwancin da ya haramta a yi da irin sharaɗin da ake sawa wajen kasuwanci da kuma sharaɗin da shari'a ba ta san shi ba to muna cikin wannan kitab ɗin ba mu fita a cikin shi ba darasinmu na ƙarshe mun tsaya babin shuruɗu filbai babi da yake magana kan sharuɗa cikin ciniki mun kai ƙarshen babin yau za mu tashi babu riba wa sarfu arriba wa sarfu shafi na hamsin da bakwai haka ne? shafin littafi na hamsin da bakwai babu riba wa sarfu wannan kuma shi ne darasinmu na talatin da biyar a wannan littafi hadisi na farko a babin kuma hadisi mai namba na 290 daidai a littafin daga umar ɗan kattaf Allah ta'ala ya ƙara da yadda da shi malici an umar bin kattaf radiyallahu an shafi na hamsin da bakwai daga umar ɗan kattaf Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ƙala umar ɗan kattaf ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce, "Azzahabu bi zahabi riban, illa ha'an wa ha'an, walfiddatu bilfiddati riban, illa ha'an wa ha'an, walburru bilburri riban, illa ha'an wa ha'an, washa'ir bisha'iri riban, illa ha'an wa ha'an." Wannan iya nuna mana irin yadda da ake cinikayya kafin Allah ya kawo hadara islamiyya a duniya ma'ana civilization da Allah ta'ala ya kawo wa al'ummar musulunci da kuma duniya gaba ɗaya na ainihin abubuwa wanda da can babu su wanda Allah ya kawo su domin mu samu sauƙi cikin wannan rayuwa tunda Allah ta'ala yana cewa wa yakluqu ma la ta'lamun Allah zai halicci ko yana halittar abin ma da ba ku sani ba. To da can lokacin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam yadda ake cinikayya ba kamar yanzu ba ne. Yanzu aka je da kuɗi kasuwa ka sai wannan sai ka sai kayan sama da ɗari inda kana da kuɗi a hannunka. To a wancan lokacin a galabiya cinikinsu abu da jinsinsa ake siyasa. Ba su da kuɗi haka a hannunsu kamar yanzu. a galabiya an mutum zai je siyan alkama sai dai tafi da alkama irin tasa idan zai kai zinare kasuwa sai dai siyo zinare irin nasa a galabiya cinikin da jinsin abu ake cinikayya a lokacin shine abin da yafi yawa to sai manzon Allah yayi hani a dunkule kan abu biyu wanda kiyaye abu biyun nan shine zai hana riba shiga cikin kasuwancin ƙari da kuma jinkiri ana fahimta kar a ƙara a kan jinsin abu idan za a siyar kuma kar a yi jinkiri jinkirin da zai haifar da ƙari a kan dukkan nau'in cinikin da za a yi to a dunkule wannan abu guda biyu su manzon Allah ya hana domin barin su riba za ta shiga ciki kuma riba mai ji hadarinta babban hadarin da ke riba Allah ta'ala yana cewa duk mace riba da ya ji wa'azi bai hannu ba to ya shirya za su yaƙi da Allah Allah da manzo suna gefe mace riba iya gefe za su yaƙi da Allah da su kun ga wannan ba ƙaramin hadari ba ne ko ma'aikin Allah yana cewa ita riban nan tana da ƙofa ƙofa saba'in da wani abu tana da kashi saba'in da wani abu na zunubi amma zunubi mafi sauƙi in ma da sauƙi a zunubin shine mutumin da ya je yi lalata da yatimarsa ita ce aisaru albab min min abwabir riba ita ce ƙofa mafi sauƙi daga cikin ƙofofin riba sama da saba'in wannan ayin alkur'ani ce wannan kuma hadisin manzon Allah ne duk mai imani ya takaitu akan wannan aya da wannan hadisi ya isa yi hankali guji riba hadarin riba ya kai inda kai ai uwa saboda kama guji wannan yasa nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab ya ce in zaka sai da zinariya da zinariya to an yadda ku yi ciniki na baka zinari ka ban zinari amma da sharaɗi hannu da hannu ba jikiri amma idan aka samu ƙari ni na baka guda biyar kai kuma ka bani guda shida ko ni na baka guda goma ka ban guda goma sha ɗaya to an samu ƙari riba ta shigo ciki ko kuma na baka yanzu da safe kai kuma a sai in an jima da yamma ko sai gobe za ka bani kaga jinkiri ya shigo ciki ha'an wa ha'an shine hannu da hannu ya halatta ne sai zinare da zinare amma ba ƙari ko ba jinkiri an fahimci wannan shi ne ha'an wa ha'an hakanan azurfa ita ce fidda ya halatta ne sai azurfa da azurfa ta amma da sharaɗin hannu da hannu ba ƙari ko ba jinkiri hakanan wal burri bil burri al burri shi ma wani yanayin abincinsu ne kamar ka ce alkama shinkafa dawa gero nan to su ma buri wani yanayin kwayan amfani da suke abinci da shi ne shi ma ya halatta na bayar a bani amma ha'an wa ha'an hannu da hannu ba jinkiri kuma babu ƙari haka nan sha'ir a sha'ir bi sha'ir riban har in aka yi ciniki sha'ir da sha'ir aka samu jinkiri ko aka samu ƙari to riba ta shigo ciki illa ha'an wa ha'an sai dai hannu da hannu an fahimci wannan akwai bashi a kasuwanci akwai rance akwai jingina duk suna nan amma wannan ana nufin ciniki na hannu da hannu na sai kayanka e ka siyar min e ga kudinka in bashi ne wannan babesa daban sai a yi rubutu ila ajalin musamman amma in ciniki ne na hannu da hannu ba bashi ba ba a bukatar kare ko ba a bukatar jinkiri in ƙari ya shiga ko jinkiri ya shiga to riba ta shiga ya sa manzon arkice illa ha'an wa ha'an ha'an wa ha'an sai dai ni ka bani da baka ka bani da baka hannu da hannu ba jinkiri ba kuma ƙari kan jinsin abu da ɗan uwansa idan za a siyar an fahimci wannan hadisi na gaba daga abi sa'id al-khudri radiyallahu an aba sa'id Allah ta'ala ya ƙare da shi yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la tabi'u az-zahaba biz-zahab illa mislan bi mislin kar ku sai da zinariya da zinariya sai dai kwatankwacinta da kwatankwacinta ana fahimta idan azurfa idan zinariya ta kilogram 50 ne to ya halatta na bayar ka ban taka kilogram hamsin ba ƙari ba jinkiri an fahimci wannan shi ne illa maslan bimisili sai dai kwatankwaci da kwatankwaci wala ta shuffu ba'daha ala ba'd kar ku ƙara wata akan wata a ta shuffu shi ne a ziyada kan ni na ƙara ma ko kar kai ka ƙara mu kar ka yi wannan in ƙari ya shiga jinkiri abin da riba ta shiga wala ta bi ulwaraka bilwaraka illa mislan bi misli hakanan kar ku yi cinikin kuɗi da kuɗi na waraka takadda ko ka ce azurfa kar ka bayar in baka sai kwatankwaci da kwatankwaci nauyinsu ɗaya adadinsu ɗaya wala tushiffu ba'daha ala ba'd kara samu ƙarin ɓangare a kan ɓangare wala ta biyu umin ha ra'iban binajizin kar a sai da abin da babu da abin da yake akwai kuna ji ai ba a cinikin abin da babu yanzu mu zo mu ciniki da kai kaza kaza kaza kaza ina son adadin abu kaza na san kana sayarwa a siya a siya eh kawo kuɗi na kawo kuɗi na baka ka ce ai yanzu haka wannan abin babu na yi oda sai an kawo to ciniki bai ba sai dai inda ma da wannan shaɗin aka yi cinikin na zo siya eh amma kayan bawo ba fasa ƙasa amma na yi oda za su kawo waye Allah su zo gobe ko jibi an fahimta amma tun yanzu na san yadda za su na musu farashi in sun zo ma kaza ne to idan ka so za ka iya ce to ga kuɗina na adadin kaza ba ni receipt rana kaza zo karba wannan kai ka yadda ba matsala ba ne amma ba ka faɗa min hakan ba na zo na ce ɗauko min kamar guda ishirin ko talatin ka ce min farashinsa kaza kaza kaza ne na ɗebi adadin kuɗi na baka bayan na ba kuɗi ka kalmashi ko na ma transfer sun shiga akawun naka sannan kuma ka ce da ni a'a kayan nan babu su a sai gobe to shine maza lake cewa la tabi'u ghaiban binajizin kar ku yi cinikin abin da babu da abin da kuma gashi akwai kamar kuɗi na gashi ai zan baka kai kuma kayan ka babu bai yi ba ko kuma a'a kayan ka gashi an yi ciniki kaza kaza kaza ban ce ma bashi bane da ce to na ɗau kayan kuɗin kuma sai nan da sati guda wani cinikin bai yi ba sai dai asali ne zuwa cewa ne ina son kaya kaza amma ba shi ne nan da rana a yi ko ƙarshen wata zan baka in ka yadda to sai mu ƙulla ciniki akan wannan an fahimta kun ga duk da za a bi wannan da an huta ai da an rage ha'inci da nuku cikin kasuwancinmu na yanzu shi kasuwanci iya buƙatan abu a fito da shi fili ba a buƙatar ɓoye-ɓoye a ciki domin ka kiyaye haƙƙin wani kare shiga cikin haƙƙinka babu rigima a gun ɗan adam face mutumin da je lahira da haƙƙin wani a kansa duk rigima inda tsakaninka da Allah ne tana da sauƙi an fahimta domin Allah lokaci ɗaya zai iya gafarta ma duk abin da kai masa inna Allah ya gafiru zunuba jami'a inna huwa al-ghafurur rahim amma haƙƙin ɗan adam wallahi Allah baya yafi shi ibnu taymiya yake cewa da za ka yi istighfari tun daga ƙasa ya taɓo sama akan haƙƙin wani to Allah ba zai yafe mashi ba istighfarin ka daban haƙƙin wanda ka ci daban in bai yafe ma ba a ranar lahira sai Allah ya dau ladanka ajiyayye gyararren ingantacce an biya bashi da shi yasa yake cewa kun san hasararre a cikin al'umma ta wanda ba shi da komai suka ce ai manzon Allah wanda bahi da zinare bahi da azarwa ce a'a ba wannan ba al-muflisu fi ummati matsiyacin cikin al'ummata inji manzon Allah shine mutumin da yaje lahira ga sallah ga azumi ga zakka ga sada zumunci ga kaza ga kaza duk na alkhairi ya je da su gaban Allah sai dai matsalar ya zagi wani a duniya ya ce wa na barawo ya ce wa na mazinaci ya ce wa na kaza ya sa hannu ya da kiwanci ya ci kudin wani bibiya shi ba ya yi wa wani ƙazafi duk kuma a duniya ya bai nemi afuwa sun yafe masa ba har gutsa a tafi lahira idan an je lahira sai Allah ya ce ya mala'iku ko addado waɗanda yake suke da haƙƙi a kansa ya zagi wani eh bai yafe masa ba ya ci mutuncin wani eh bai yafe masa ba ya ci dukiyar wani eh bai yafe masa ba ya dinga ɗaukan ladansa gyararre ana biyan baki da shi ya zagi mutum biyar ito a eh buladansa kaza a basu ya ci mutuncin wani a ebo ladansa a bashi ya ci bashin wani bibiya bai a ebo ladansa a bashi manzon Allah ce idan ladan nasu ya kare kaf bibiya bashi ba waɗanda ya zalunta kuma suna nan ba su kare ba sai ya ce kuma ebo zunubansu sai ya sake jibga masa lada ya kare babu abin da zai biya ko to shi wancan iya da zunubi iya da matsala dasa za ta hana yi tafiya aljanna sai manzon Allah sai ce Allah zai ce mala'iku ku ɗauko zunubin wani adadi kaza domin wani ya zalunce shi ba shi da abin da zai biya shi to ka ɗauko zurbin sa ku lafta masa mazana sai koma zero sai a jefa shi a wuta to wani shine hasararre in ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin to ba wai mu yawaita aikin lada amma mu san me yake ruga zunubi wannan abu ne da kowane musulmi ya kamata ya sani ka san menene zai bata ma aikinka za ka yiwuwar za ka daɗe kana aiki wallahi za ka yi abu na ƙanƙanin lokacin ruguza ma aikinka an fahimci wannan kun ga daga cikin manya-manyan abin da yake ruguza aiki akwai riya yin abu ba don Allah ba duk yawan aiki duk daɗewarsa Allah iya rusa shi akwai hasada manzan Allah ce hasada tana ƙone kyawawan ayyukan da ka yi kamar ka cinnawa yayi wuta yadda wuta take cinye yayi da kirare to haka hasada take cin kyawawan ayyuka in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta gori in ka yi kyauta ko sadaka cutarwa in ka yi kyauta ko sadaka suna rushe aiki la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku ruguza sadakar ku da kyautar ku wajen gori ko cutarwa haka Allah ya faɗa Qur'ani mu kiyaye abubuwan da suke ruguza aiki daga cikin abin da yake ruguza aiki akwai riba maci riba ba shi da komai a gun Allah har in dai bai tuba ba in ya tuba to Allah ya ce zai gafarta masa amma matukar bai tuba to aikinsa ya ruguje haka nan shirka tana ruguje aiki haka nan bid'a tana ruguje aiki duk waɗannan abubuwa ya ƴan uwa musulmai mita ka tsantsan da su za ka yi shekara da shekaru cikin musulunci amma wannan zai iya rushewa aiki musan kuma kalmar da za ta fito daga bakunanmu kar magana ta fito in ba alkhairi ba ma'aikin Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama akwai yiwuwar za ka furta kalma guda ɗaya kalma manzan Allah ya ce wannan kalmar idan ka yi wasa za ta iya jama zaman shekara saba'in a wutar jihannama kalma manzan Allah ya ce kalma guda ɗaya ya sa ce karka yi magana in ba alkhairi ba ne in ka san ba alkhairi za ka faɗa ba kai shiru an fahimci wannan to daga cikin tashin hankali da ɗan adam zai fuskanta a gaban Allah to shine ya je lahira da zunubin haƙƙin wani daga cikin haƙoƙin mutane da ya ce take to babban bala'i shine ya je da haƙƙin wani gaban Allah a gobe alkiyama shine irin haƙƙin da Allah ta'ala ba zai yafe ba an fahimci wannan to duk wannan iya cikin dalilan da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hadisai cewa mu kiyaye kar mu yadda haƙoƙin wa'ansu su cakuɗa da haƙoƙinmu hakan ba zai samu wani lafiya a gaban Allah ba wa fi lafzin illa yadan biyadin a wani lafazin aka ce illa yadan biyadin sai dai cinikin da za ka yi hannu da hannu na baka e ka bani e na siya e ka siyar min e ga kudin ga kayan wannan a bangaren ciniki kenan bangaren bashi kuma shi ma dokarsa daban kamar yadda malamai suke bayani wa fi lafazin illa waznan bi waznin idan za a yi ciniki na auna kaya nauyi to kada nauyin wanne wannan ya haura nauyin wannan in awu ne na kilogram to a ce kilogram kaza to daidai da kilogram kaza yake shine illa waznan bi waznin maslan bi mislin sawa'an bi sawa daidai da daidai kwatankwaci da kwatankwaci wanda babu wani wanda ya dara wani to wannan shine yanayin kasuwanci a musulunci wanda an ka kiyaye wannan to babu shakka zaka kiyaye dukiyarka daga fadawa cikin riba hadisi na gaba daga abi sa'id al-khudri radiyallahu an abba sa'id Allah ta'ala ya kare da shi ya hada mu da mu da shi gidan aljanna qala yake cewa jaa bilalun bilal yazo bilal kuma shine ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda yake kiran sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jaa bilalun kuma bakin fata ne mutumin afirka ne mutumin habasha ne ethiopia ta yanzu e bilalu dan nan ne sosai kuwa ka kuma yi zago bilalu dan nan ne ya tafi ya tafi ya tafi har ya je garin madina tun daga nan ya je musulunta ya zauna gun manzon Allah da kafin ya musulunta ke da ya bauta ma aka bautar da shi iya hannu waɗanda suke bautar da shi sai na abakar ya siye shi ya fanshe shi ya ba da dukiya aka fito da shi ya zama mai yanci ya lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya naɗa shi ne mai kiran sallah masallacin musa an fahimta to bilalu ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bitamrin barniyun ya zo masa da wani dibino mai kyau shine tamrun barniyun dibino mai kyan gaske ana fahimta da ya zo masa da dibino fakala lahun nabiya sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Bilal min aina haza Bilal wannan dabino daga ina kuwa don manzon Allah ga ken dabina ya ce min aina haza ya Bilal ƙala Bilal kana inda na tamurin radiya ya ce mu a tattare da mu ina da dabino amma wanda kensa bai kai ya kawo ba shine tamurin radi'un an fahimta? fabi'itu minhu sa'aini bi sa'in sai na ba da mudu biyu nawa sai a ban mudu ɗaya wannan mai kyan kamar yanzu ka ce shinkafa yar yar ina ce yar gwamnati da kuma tamu ta Hausa an fahimta ka koce sunanta shinkafa kuma duk shinkafa ne amma waccan tafi daraja ko amma duk jinsu su ɗaya yi to kamar haka ne sai Bilal ya ba da kamar shinkafar gida sai aka bayar shinkafar waje amma ya ba da mudu biyu wannan wacce kuma aka ba shi mudu ɗaya an fahimta ya ce sai na siyo mudu ɗaya amma mudu biyu na bayar nawa na yi haka ne lenutu iman na biya sallallahu alaihi wasallam wallahi hakan da ne maza domin na kawo maka ci an fahimta na kawo wannan domin na yaba da kyansa mazala kai nake so ka ci wannan dabino ya ba da nasa biyu aka ba shi wannan mudu ɗaya فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ya faɗa a nan gun yace awwa awwa kamar kai kai irin kamar motsin rai ne haka yace bilalu haka ainun riba ainun riba wani ai dace riba ai asalin riba kenan ainun riba ainun riba wannan riba kenan karara kenan ka bada abu biyu jinsinsa kuma a baka daya wani ita ce riba ai yace la tafa'al kar ka ƙara irin wannan walakin idza aratta an tashtari idan kana so ka sayi wani abu da kaya ba da kyansa to fa bi' at-tamru bi bai'in akhar to ka daura ka dibi nan gaje ka sai da shi an fahimta ka sai da shi ciniki daban summa ishtara bihi sanai ka zo ka sai wannan kuma an fahimci magana karka baka karka bada naka mudu biyu don wancan mai kyau ne a baka shi mudu daya bai halatta ba wannan riba ribal faddu ta shiga kenan akwai ribal nasi'a akwai ribal faddu an fahimta saboda kama zala ce la ta fa'al daga yau karka ƙara wannan idan kana so ka sai dibino kana da dibino kaya ba da kyan wancan to je kasuwa ka sai da naka idan ka sai da naka yi ka zo ka yi sabon ciniki da kuma wannan wanda za ka siya an fahimta mun to sai malik ke cewa an abil minhal daga abil minhal wannan tabi'i ne kale ke cewa sa'altu barra bin azib na tambayi barra dan azib wa zaid bin arqam da zaid bin arqam duk sahabbai ne waɗannan kuma radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya kare da su anis sarf game da canji asafu ne canji na tambayi barra da shi da zaidu game da me musulunci ya faɗa game da canjin kuɗi fa kullu wahidin minhuma yaqul dukkan ɗaya daga cikin zaidu bin arqam da kuma a barra bin azib kowa yake cewa haza khairun minni kowa iya nuna ɗan uwansa ya fi shi alkhairi ku ji tawazu irin na sahabbai mana kowa bai yadda ya ɗau girman ba zaidu iya cewa barra ya fi shi barra iya cewa zaidu ya fi ni an fahimta kun ga haɗin kai irin na iyaye da kakannu kenan amma ba yanzu ba malami ya zauna ya dinga harbin iska ga wani malami dan uwansa iya habaici iya zagi iya kushe amma wannan kaga a junansu tambaya za a yi amma kowa bai yadda ya ɗau girman ba kowa jin awa na ya fi ni alkhairi dambe shi shi ma ce a wane ya fi ni alkhairi tambi shi domin ukuwa islamiyya an fahimta wakilahu ma ya kul abin min halakita duk su biyun suka ce naha rasulullah sallallahu alaihi wasallama an bai'i zahab bil waraqa dainan suka ce manzon Allah ya hana a yi cinikin zinariya da azurfa amma kuma a sa jinkiri a ciki dainan shine jinkiri shi ma ba shi a yi jinkiri ne ayo to dainan jinkiri kenan na baka zinare adadi kaza kai kuma ka ce za ka ban azurfa adadi kaza amma da jinkiri tsakanin na baka da safi ka ce da yamma za ka bani ko na baka yau ka ce gobe za ka bani to wannan shine abin da manzon Allah ya hana amma in atake ne hannu da hannu to ya halatta yi wannan ciniki an bai bijan nan an abi bakarata radiyallahu anhu daga abi bakarata Allah ya kare da shi kale yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil fidda bil fidda manzon Allah yayi hanin ayi cinikin azurfa da azurfa wazahabu bi zahabi da zinariya da zinariya illa sawa'an bi sawa'in sai dai daidai da daidai karwanci tafuwanci karwanci tafuwanci wa amarana an najtari da fidda bi zahab amma ya ce ya halatta a yi cinikin zinariya da azurfa domin an samu bambancin jinsi yayi zinari daban azurfa daban to wannan ya halatta a yi ciniki idan aka samu ƙari to wannan ya halatta ba matsala ba ne kaifa ne kaifa na sha duk yadda muka so ina da azurfa kana da zinariya na ce ina son zinaranka to ya halatta mi ciniki zinariya ta da kake so nawa kake so ina son adadin guda 20 to ya halatta kai kuma azurfar kai ka bin guda 50 ka ban guda 50 sai baka na guda 20 misali ko ban naka guda 50 zan baka na guda 30 kaga akwai ƙari a gunko to wannan ƙarin ya halatta saboda me saboda ba jinsin su ɗaya bane inda jinsin su ɗaya ne to ƙarin bai halatta ba ko ɗaya ne ba zai ɗora ka ba amma abin da yasa ƙarin ya halatta a wannan domin akwai ikhtilaful jins jinsin azurfa daban zinariya daban sun bambanta an fahimta ai kamar yanzu ne ga dala ga kuma naira zaka je sai ka bada naira wajen 700 sai baka dala guda ɗaya kuma a dama ko yanzu dubu da ɗari biyu la haura wala quwwata illa billahi alladhi to sai ka ba da naira taka dubu da ɗari biyu a baka dala guda ɗaya da ɗari hudu mako dubu da ɗari hudu a yanzu sana baka dala kwaya ɗaya to kaga halaccin wannan shine akwai bambanci dala daban naira daban dala daban naira daban amma ba zan ce ɗauko kuɗi na na wani gida ba kamar yadda wasu a wajen biki ko sallah suke yi ni ina da kuɗi sababbi misali minted kai kana son su kana son dubu ɗari ko dubu ɗari biyu na ce to kai naka da za ka bani ko taransifa ko hannu amma ba sabi ba ne sai ka bani dubu ɗari da ɗaya ko dubu ɗari da biyu to wannan dubu ɗayan ko dubu haramun ne saboda me jinsinsu ɗaya ne a yi naira da naira ne ba wani bambanci an fahimci wannan saboda ƙarin da za ka yi don a baka sababbin kuɗi ka ƙara naira dubu ɗaya ko dubu biyu to wani haramun ne in wannan ta shiga to riba ta shiga haɗari kuma ya shiga amma in akwai bambancin kuɗin kamar riyal na saudiya da pound na ingila da dala ta america to wani an samu bambancin ƙari tsakanin wannan da wannan babu ba zala da akwai ikhtilaful jins jinsin ya rarrabu ina fata fahimci wannan amma kuɗi mai daraja ɗaya mai yanayi ɗaya to babu zancen ƙari tsakanin wannan da wannan babu ƙari idan ƙari ya shiga kuma riba ta shiga kenan Allah ta'ala ya tsare sai maliki cewa a wa an abi bakar ta koshi da ko yake cewa illa illa sawa'an bi sawa wa amarna an nashri fidda bi zahab kaifa kaifa shi'ina wa nashri az-zahab bil fidda kaifa shi'ina ya ba mu dama mu yi cinikin azurfa da zinariya yadda muka so domin akwai bambancin jinsi ƙala fasalahu rajulun wani mutum ya tambaye shi fakala yadan biyadin ya ce cinikin fa hannu da hannu kar jinkiri ya shigo ciki fakala haka za sami ito haka nan muka ji manzon Allah ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam babi na gaba ar-rahnu wa ghairihi rahnu hine jingina an bayyana rahanu jingina kenan ina buƙatar kuɗi a gunka ko kuma ina buƙatar wani kayanka da kake sayarwa ni kuma ba da kuɗi amma ina da wani abu da zan baka a madadin kuɗin ya halatta kama za ka kana buƙatar mudu kaza na shinkafa ko kaza kaza na abinci amma baka da kuɗi amma kana da waya wayarka kuma tafi kuɗin wani abin da ya karba to ya halatta ka ɗau wayanka ka bayar a baka wani abu hine jingina shi kuma iya nan agonsa abin iya nan aji idan abin amfani ne in ka ce za ka iya amfani da shi ka ɗauka mota ne ko mashin ka ce na baka dama za ka iya hawa shi ke nan bayan alama za ka iya hawa in yi ce a a sharaɗin jingina ta ban yadda ka hawa hidai ka ajiye shi ke nan sai ka ajiye an fahimci wannan lokacin da ka samu kuɗi sai ka zo ka ba shi adadin kuɗin sai ba kayanka wannan shi ne arrahanu da larabci jingina kenan wa gairihi da waɗansu waɗannan malik ya cewa an aisha ta radiyallahu anha daga aisha ummul mu'minin Allah ya kare da ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudi ta'aman manzon Allah ya sai abinci a hannun wani ba yahudi manzon Allah gidansa babu abinci iya bukata sai je sai abinci a gunwa wani bai yahudin mutum amma manzon Allah a lokacin bashi da kuɗin da zai bashi wa rahanahu dir'an min hadidin manzon Allah iya da dir'an kamar wannan me suke ce mata wannan abin da za a sa ka kare ka kare harbi ko suka na mashi garkuwa ko yawa garkuwa iya da wata garkuwa da aka kera ta da karfi wanda idan mutum ya sa a cikinsa da bayansa ko da za a yi harbi ya dai ya sami wannan karfin ba zai fasa shi ba an fahimta to iya da irin wannan garkuwan ta karfe to sai biya wannan behudan ya rike wannan garkuwan tunda ba shi da kudin da zai bashi malamai suka ce har manzon Allah ya koma ga Allah wannan garkuwar ta tsada ga wannan behudan bai karɓo ta ba sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah bai samu kudin da ya ba wannan behudi ya karɓo garkuwarsa ba manzon Allah ya koma ga Allah garkuwarsa tana hannun behudi domin ya karɓi abinci a gunsa ba shi da kudin da zai bashi manzan Allah da duka halittun Allah ba wanda ya kai shi babu ba wanda ya kama kafarsa amma ga irin yanayin da ya shiga na rayuwa har ya jinginar da kayansa akan ya samu abincin da zai ci to irin wannan sai kwantar mana da hankali duk wani kunci da ka shiga a rayuwa sai ka tuna irin wannan sai hankalin ka ya kwanta ka san dai gata duk duniya ba wanda yake da gata gun Allah kawo manzon Allah babu shi in ma'aikin Allah yana so Allah ya mai ruwan zinariya a gidansa wallahi tallahi Allah zai tunda Allah ya yi wa annaba ayu annaba ayu Allah ya masa ruwan zinariya daga sama an fahimta manzon Allah duniya ta zo masa gaba ɗaya ce ba ni ba ki bana buƙatar ki juya ki bango manzon Allah ya wa duniya wannan amma yau sai ga ɗan adam dan Allah ya jarabe shi dona sai ga ya manta ma da Allah Allah ya ma ni'ima ba za su kirgu ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da zaka zauna ka dinga kidanye ni'imar da Allah ya ma Allah ya ce wallahi baka isa ka rubuce ta ba baka isa ba amma dan ka nemi wani abu sau ɗaya Allah bai baka ba ko Allah ya jarraba ka da wani abu a rayuwa to sai ga wasu hasabo suke har sabo zaka yi suna yi ni fa na roki Allah nan fa na yi ta addu'an nan fa to wa kake faɗawa wa kake faɗawa haka ba ladabi tsakaninka da Allah Allah da ya halice kai mai da kai musulmi akwai abin da za ka yi ka gode masa akan wannan babu nawa ne mutane biliyoyi wanda Allah bai kaddara musu musulunci ba kuma za su mutu a kafiri su tafuta in Allah ya kaddara ma wannan a rayuwa ya za ka yi bayan da za ka yi amma Allah ya zaɓe ka ya yi ka musulmi kuma ya zaɓe ka ka fito ta hanyar aure tsakanin uwa da uba akwai nima da tafi wannan babu to kaga sai mu dinga tuna irin wannan don wani matsi ya same ka a rayuwa wata damuwa sai ka tuna wannan Allah ya zaɓe ka fiye da dubbai miliyoyin mutane yayi ka musulmi yayi ka fito karkashin uwa da uba yayi ka kaza ya ma kaza ya ma kaza ba za su kirgu ba to irin wannan sai dinga sa hankalin mu ya kwanta mu dinga haƙurƙurtar da kanmu akan jarrabawa ko wata musiba ko wata babu ko wata jinya sai mu sanya wa junanmu haƙuri tun da mazan Allah ai ba daɗi ba ne ya sa ya jinginar da abin zaye ba daɗi ba ne babu ce sallallahu alaihi wasallama an fahimci wannan hadisi na gaba daga abu huraira ta radiyallahu an abu huraira Allah ya ƙara yadda da shi da mu da shi Allah ta'ala ya haɗa mu gidan aljanna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matul ghaniyu zulmun jinkirin bashi gun mawadaci zalunci ne an gane ko shine matul ghaniyu zulmun mai kudi ya jirkinta bashi ya kibiya to zalunci yake ana fahimta kana da yanda zaka biya bashin amma ka kika biya to wannan jinkirin da kai da baka biya ba to zalunci kake ana rubuta ma zunubin zalunci ne shine matsul gani zulmun wani sai yi kodago amma sai a jan kwana uku ba biya shi ba wani aikin karfi zai yi wani kaza zai yi mai aiki ma sai ce shi ya manta ba ya manta ko manzon Allah iya ce irin waɗannan mutanen masu aikin karfi to kai kokarin sallamar mutum tun kafin gumin sai bushe ka sallame shi tafi shi amma jinkirin baki kan mawadaci zalunci ne an fahimta wani fa iya da yanda zai yin iya da yanda zai yin amma wallahi sai ki biya sai ya zauna kawai iya kallon kana kallon sa dan bayan da zaka yi shi kuma Allah ba zai mai shawara ba lokacin da zai karbe shi idan ya mutu wannan bashin da yake rena sai ya hana shi zaman lafiya a gabarin sa manzon Allah ya faɗi wannan akwai lokacin da wani bawon Allah ya mutu manzon Allah ya zo ya tambaya dan uwan ku ana bin sa bashi ya suka ce eh ana bin sa dirhami guda biyar rasulullah sai ce da ku yi wa dan uwan ku sallah ni ba zan masa ba domin kaida duk wanda ya mutu ana bin sa bashi manzon Allah farkon musulunci bai masa sallah yace sallu ala aikikum ku yi wa dan uwan ku sallah an fahimta akwai wani Abu Qatada al-Ansari sai ce manzon Allah nayi alƙawarin zan biya masa bashi yace Abu Qatada kai alƙawari yace eh ya ce shi ke jin da ka yi alkawari ban shiga na masa sallah manzan Allah ya shiga baiwa wannan bawan Allah sallah da gari ya waye sai ga abu kata da ya zo majalisun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce abu kata da ka biya bashin nan da ka dauka zaka biya sai ce wallahi ban biya ba manzan Allah wani washe gari ma ya tambaye shi ce ban biya ba sai da aka yi kwana uku sai ce yanzu dai manzan Allah na biya bashin nan sai ce al'ana bari dadjuldatahu a yanzu fatarsa ta yi sanyi a yanzu fatarsa ta yi sanyi in ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah ne fa mai sallah ba ya roƙa mai gafara ya roƙa mai rahama ya roƙa mai aljanna amma Allah sai ya rike ya dakatar da wannan arhamar bata zo ba har sai da aka biya masa bashi an fahimta akwai lokacin da manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya mutu a fagen shahada ana yaƙi tsakanin musulunci da kafirci ya mutu ko yi wata mutuwar shahada makamanciyar wannan sai mazan alaƙa ce duk zunubin da ya yi wannan mutuwar shahada ta goge shi ana ganewa duk zunubin da ya yi inda ya yi mutuwar shahada ta wannan mutuwar shahada ta goge zunubin babu shi mazan ala ya faɗa wa sahabbai wannan sai ce yake cewa illar dai sai dai bashi ya ce yanzu jibril ya zo ke faɗa mini ya ce mutuwar shahada tana tafi da dukkan zunubi amma ban da bashi in ji ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam sau daga in kana da hali bashi ba abin yi ba ne bashi ba abin yi ba ne shi bashi a shari'ance sai mutum ya higa kuncin rayuwa kunci na ba gaba ba baya zai iya lahanta ko zai iya samun kansa cikin yanayin da ba zai iya jure masa ba to sai an shiga irin wannan yanayin sai a yi bashi kuma ko bashi ko kai da ɗanka ko kai da babanka Allah ya ce a rubuta ya ayi walladina amanu iza ta dayan tun bidainin ila ajalin musamman sai ce faktubu ku rubuta larabawa sun ce man kataba qarra wa man hafaza farra duk abin da aka rubuta to iyana ko ka mutu ya mutu za a dauko a duba har sai a warware matsalar cikin sauki amma duk abin da ba rubutu to iya haddasa rikici da rigima kuma kai mamaci a barka da bashi a kanka an bai mijana mu yi kokarin sanya wannan sunar ka a wani wallahi na yadda kai ba ya rubuta a a ai shari'a za mu yi wani ai ba ko ba ya rubuta a a ɗauko rubuta Allah ne ya faɗa ba mu fi Allah sani ba ba mu fi Allah sanin abin da zai faru ba amma Allah ya ce a rubuta wannan shine ka'ida kuma in kun duba ya ‘yan uwa, ƙur'ani iya da aya dubu shida da ɗari biyu da tamanin a wata ruwayar ko da ɗari uku da wani abu amma ba aya da tafi tsayi a ƙur'ani aya ɗaya kamar ayar bashi duk ƙur'ani ne aya dubu shida da wani abu ba aya da ta kai aya bashi tsawon karatu ita kaɗai feji guda ce ita kaɗai samuni guda ce ai kasa akwai magana kwaye akwai magana saboda ka mu kiyaye bashi ya yan uwa bashi larura ne kuma kana ɗauka Allah iya hore ma rabu da shi shi ne ƙa'ida kuma kai da za ka ba da bashi da kai da za ka karɓi bashi duk ibada kuke yi in dai don Allah ne na zo gunka na karɓi bashi to ba ni bashi da kai ibada kai har ma wani gun ma'aikin Allah ke cewa ba wa mutum bashi ya fi sadaka lada domin ya ce akwai yiwuwar wanda za ka yi wa sadaka iya cikin wadata ne za ka bashi amma iya da akwai ba a bukace ke ba amma duk wanda zai yi bashi a musulunci to sai mutumin da ya musu ba a bashi don gasa ba a bashi don jin daɗi ba a bashi don kaza'a shi bashi larura ne sai ta kama ake yinsa kuma wata magana ma'aiki yake cewa duk wanda ya yi bashi da niyyar biya Allah zai tamke shi biya duk kuma wanda ya yi bashi ba da niyyar biya ba ma'aiki ya cewa Allah ba zai tamke shi biya ba wani haka maza Allah ya faɗa cin hadisi in dai ka yi bashi da niyyar za ka biya sai Allah ta bikin ka biya amma inda niyyar cuta ne da niyyar za ka cuci mutum za ka zalice ba za ka biya ba za ka cinye masa to kai ɗin Allah ba zai baka damar ka biya ka mutu da shi kuma ya zama musiba Allah ta'ala ya tsare mu ma'aikin Allah yana cewa maqlul ganiyu zulmun ta wurin bashin mawadaci zalunci ne manzo Allah ke cewa wai za tubiya ahadukum ala mali'in falyattabi'a idan misali kana bin wani bashi wannan nan kuma bashi da abin da zai biya ka amma shi ma iya bin wani bashi kun fahimta kama da kana bin sa bashi kai shi kuma a lokacin bashi da abin da zai biya ka amma kuma kai ma kana bin wani kuma wancan ɗin da kake bi a lokacin ya fi ka dama-dama zai iya biya kafin ka biya to mazan Allah ce idan kana bin sa bashi ya ce to wane kana bi na bashi yanzu ban da halin da zan biya ka amma ga wane ina ban sa bashi ka je ka karɓo bashin da nake bin sa a madadin bashin da kake bi na to mazan Allah ce duk wanda aka masa wannan to ya biye je karɓo karka ce a ni sai kai ne zaka biya ni a'a shi ne wa iza tubiya ahadukum ala mali'in falyattabi'a idan yace wani ina da kuɗi a gunsa nawa ne kuma ya fi ni dama dama zai iya biya to ka je ka yi biya ko a kirawo mutumin a ce wani bashin da nake binka kaza da kaza kaza to ka biya wani shikenan sai ka biyo na kai kuma ka je sallame ka an fahimta nan wannan shi ne abin da shari'a ta ce wa anhu daga abu hurairah radiyallahu anhu Allah ya kare da shi kale yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko kuma ƙala sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man adraka malahu bi ainihi inda rajulin aw insanin qad aflasa fa huwa haqqu bihi min ghairihi idan bashi yayi bashi Allah ya tsare mu ko mutum ya ci kayan mutane ya ƙibiya ai kotu tana gwajen kayan zago? ɗan haka ba ne kotu tana yi to musulunci bai hana wannan ba in dai har ka ci kayan mutane an yi an yi an yi ka biya ba ka biya ba an baka lokaci an baka lokaci ba ka biya ba to kotu tana da dama ta zo ta saka zarar ka kasuwa ta sayar in yi ta sallama waɗanda suke bin ka ba shi to duk wanda aka yi wa kayansa haka shi ne iflas da police aka daga kajarorinsu aka kada musu kararrawa kai kana bin sa bashi to da kaje cikin kadararsa wanda za a siyar a biya bashi sai kaga abin da ya ci bashi na kannan iyanan to kai ne ka fi cancan daga karbe shi an bai ganar misali bashi mashin ya dauko kayi kayi ya biya ka bi biya ka ba daga cikin kayansa na kadawa kararrawa za a siyar ga wannan mashin din to kai ka fita janda gari ga macin ɗinka ba za a biya wani ba kuma ya ka karɓi kayanka ko kuma a motan ka ya karɓo ya yi kayi kayi ya biya kuɗin motan ka bai biya ka ba kotu ta kaɗawa kayansa ƙararrawa har da motar za a siyar to kai motar ita kai ka fi cancanta ka riƙe motar ka kuma yi magana a sosai kuwa an baka da bukata ya ka biya wani sosai in baka da bukata ya ka ce wannan tawa ce amma ba ni da bukata daga cikin waɗanda yake bin su bashi inda mai bukata ya karba ni abu kaza nake so ya halatta amma in kana so to kuma wanda zai karba a shari'ar musulunci in kana son kayanka to kai ka fi canjan da karbi kayanka an fahimci gabar to shine manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam fa huwa ahqqu bihi min ghairihi wanda yaga kayansa a kayan da aka kada kararrawa na wanda ya ci kudin sa bai yi ba to shine ya fi cancanta ya dauka kayansa akan wani shi fahimtum daga Jabir bin Abdullah Jabir dan Abdullah Allah ya kare da shi kale ke cewa ja'ala wa fi lafzin qada annabi sallallahu alaihi wasallam bi shufa'a fi kulli malin ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala shufa'a ita shufa'a shine tarayya kan wata dukiya wanda take da alaka da ƙasa. kamar gida kamar gona kamar bishiya ya halatta a haɗa mutane a kan wannan abu shine shufa'a kamar ni kai kai duk muna da hannun jari ka to shufa'ar shine in ni ina so a fidda ni daga ciki to ba zan kirawo wani daga waje ba har sai mutumin da shi hannun jarinsa iya ciki tare muka yi tarayya wajen mallakar abin to shi ne fi cancanta ya fidda ni amma yanci abin kamar gona ce ko gida ne namu ne wajen mu biyar ni kuma ina so a fidda ni ina da bukata to a musulunci ba wani zan je na kirawo a waje ba na zaune ce zo ya sallame ni shi kuma ya haɗu da su a ciki ba haka za a yi ba sai dai wanda yake cikin shi ya kamata ya sallame ka in ya so in haƙƙinsa ɗaya ne ya zama biyu an fahimta ta wani shi ne shufu'a to mazala ce ya halatta a yi shufu'a amma malam yi kusan matuƙar ba a raba ba amma idan an zo an raba gidan ku hudu ne amma gidan an raba shi fat hudu shikenan kana da ikon ka sayar wanda ka ga dama amma kafin a raba wanda ya fi cancanta ya mallaki abinka to wanda kuke tare da shi ne amma in an raba shi to shi kenan kana da dama ka kawo kowa ya siya ko kuma a'a shi din ma malamai sun ce akwai haƙƙin makotaka sai ka fara mai talla idan ya ce a ba da bukata na ko ba da hali to shi kenan sai ka nemo wani daga waje ya siya an fahimci wannan shine ma'aikin Allah ke yake cewa sallallahu alaihi wasallama ma lam yuqsam matkar ba a raba ba faiza waqatil hudud amma an iyakoki wani ga iyata kana wani ga iyata kana wa surifatu turuq kuma aka juya magana ta kare aka daddatsa kowa ya dauna sa to fala shufa ba shufa na ba za a ce dole kuma sai wanda yake dole sai ka sayarwa da kusa da kai a wani ababin ihsani da kuma in uwantaka ta musulunci sai ka beshe ka ba shi shawara ko ka ce in kana da bukata ka zo ka siya amma kafin araban dole ne kai ba za ka kawo wani siya ba har sai wanda zai siyan in yace baya bukata an fahimci wannan alsa dai kuna ganewa yau karatun akwai bakin kalmomi a cikinsa shi yasa kuma hukunci ne dama hukunci a karatu ya fi wahala kuda duk inda hukunci yake a karatu ya fi wahala malik ke cewa an abdullahi bin umar amma da labari ne yake bar ko wata kissa da kowa yanzu jikinsa ya kawo masa manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam daga abdullahi dan umar asaba umar ardan bi khaybara umar dan kattab Allah ya kara yadda da shi ya samu wata gona a khaybar kasan sahabbai sun yi kudi a lokacin da aka yi aka samu ganima a khaybar an ce sahabbai ba su taba samun dukiya irin wani lokacin ba an ce a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matansa guda tara kowace sai da aka bata abincin shekara guda dukkan bukatunsa na shekara sai da aka sallame su domin an samu dukiyar da ba taba samun ta ba tarihin musulunci an bai janna to umar daga cikin ganimar da ya samu a kaibar har da gona akwai gona da ya samu tasa amma a can kasar kaibar take to manzon Allah sai umar yake ba manzon Allah shawara fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu sai je yake tambayar umarnin manzon Allah ko yake tambayar izinin sa fa qala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam inni asabtu ardan bi khaybara ni na samu wata gona a khaybar daga cikin rabon da aka yanka min akwai gona tawa lam usiba malan qattu ban taba samun wata dukiya ba tunda nake huwa anfasu minni huwa anfasu indi min wanda na fasanta alaina kamar wannan tunda nake ban taba samun dukiya da na fasanta a raina ba kamar gona da na samu a Khaibar tunda ma an ce kulafa'ur rashidun da Abubakar da Usman duk masu kuɗi ne waɗannan amma Umar gaskiya an ce ba shi da wadatan dukiya da yawa bai kai su ba an fahimta sai yake cewa fama ta amurni bihi to manzo Allah wani umarni zaka bani wannan gona ta ta kaibar manzo Allah a shawarce ko kuma manzo Allah me zaka bani umarni ne da ita Umar yake tambayarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta sai manzon Allah yake cewa da hi in shi ta habasta aslaha idan ka so ka je ka batta hubusi ma'ana hubusi shi ne ka ce ga ta nan fi sabilillah ai ta yi wa musulunci aiki da ita shi ne hubusi ya halatta ka yi gida ka ce ka bari hubusi a sauƙi baƙi ko ɗaliban ilimi ko wani abu daban ko ka yi shago ka ce wani shagon hubusi ne duk abin da ya kawo na haya ko na amfani a kai sekta kaza a musulunci a sa a gun wannan shi ne hubusi an fahimta to manzo Allah ke ce Umar in ka so kai hubusi da ita ka fara ita fi sabilillah lalan yana dawowa gare ka wata saddaqat biha kaje kai sadaka da ita kai hubusin ta kawai injiwa inji manzo Allah yake bai Umar wannan qala sai Umar yace fa tasaddaqa biha Umar sai Umar yace sadaka kabe da manzo Allah ya bashi wa ku duba karfin imanin sahabbai ba ya ce ita ce dukiyar da ya fi so bai taba samun wata dukiya a duniya kamar wannan ba amma da mazala ce i abu kaza wala bai saba masa ba kuma talaka ne kuma iya da bukata ba amma manzon Allah ce nemi lahira da ita yace to manzon Allah an yi an gama hakan kuma yi sallallahu alaihi wasallama ko kuma Umar Allah ya kare da shi a fata sadaka biha Umar ghayra annahu la yuba'a salaha amma tunda yi sadaka da dogin ba za su daidai ba kuma ai ta tafi kenan kuma an fahimta ba za ta dawo ba duk abin da kai hubusi ko kai kyauta ko kai sadaka to ya tafi ba za ka taɓa dawa daga baya ka ce za ka sai da shi ba ba zai yi ba wala yuras haka nan ba za a gaje shi ba duk gidan da ka ce hubusi ne ko gona ko gida ko shago inda ka ce hubusi ne to ko ka mutu ba zai ga cikin kayan gado ba an fahimci wannan shine wala yuba aslaha wala yuras ba za a gaje shi ba haka nan wala yuhab ba za a sa kyauta kyauta da shi ba kuma daban ba zai yi ba ƙala sai umar ya ce ba ta saddaka biya umar filfukara sai umar ya yi sadaka da wannan ya yi wannan hubusi rabansa na kaibar sai ya yi sadaka da shi filfukara ya ce a samu talakawa mabukata a raba musu wa filkurba haka nan a samu wa'ansu makusantansa danginsa a sasu a cikin rabon wa firikab wani kuma rabon aje a yanto ɗaurarrun musulmai aje a biya dukiya a fanso su ne a riƙab wa fi sabilillah yace wa'ansu kuma dukiyar a sa su wajen jihadi fi sabilillah an gane ko wa munus sabil wata dukiyar kuma a ajiye domin yan tafarki masu cewa a taimake su fi sabilillah a sanya wannan kasan shi ma a ware musu wa wani kasan kuma a ajiye dan baki idan an yi bako a musulunci a ɗau wani abu a ciki a mai hidima an fahimta to a nan malamai suke cewa ya halatta idan za ka yi hubusi ka taƙaita aikin da hubusin zai yi ya halatta kamar ka gina gida ka ce wannan gidan hubusi ne fi sabilillah to ya halatta ka ce abinda kake so a sa gidan kawai ɗalibin ƙorani kake so a sa ya halatta kuma a baƙin malamai masu wa'azi su nake so kaɗai a sa a gidan ya halatta ya halatta ka yi hubusi kuma ka sa mai ƙa'ida ya halatta wannan ba matsala ba ne kaga nan umar duk ya sa ƙa'ida ya ce kaza fukara ko sane ce ƙurba talakawa makusanta na ‘yan uwana ɗaurarin fursunonin musulmai sannan jihadi sannan ‘yan tafarki sannan baƙo duk wannan a ɗau wannan dukiyar a baza musu a dinga su dinga amfanuwa an fahimci wannan sai yake ce amma la junaha ala man- man waliyaha amma babu laifi ga wanda yake aikata gonar ai dole sai an sami kula da ita ai to mai kula da gonar babu laifi an yi akola min habil ma'ruf idan ya gona ba gonar iya so ya ci ya sha da kyautatawa aiki ne shine mai kula da gonar amma duk abin da ta bayar na sakamako ga inda za a sa yi can kamar yadda ya faɗa amma kai ma'aikacin ko mai kula da gonar ba laifi ba ne ka ci wani abu ko ka sha ko ka yi amfani da shi amfani da mana ba almubazaranci ba ne haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam aw yuti'ima sadiqan ko wani abokinka ya kama ziyara ka ɗau wani abu ka bashi a kayan gonar wannan ba laifi ba ne amma gaira mutamawwilin fihi amma ba tare da son ka yi dukiya da shi ba mutamawwilin daga almal ne kar an baka hiliman gona mai kula da ita ba sai ka dinga azurta kanka da ita bai halatta ba shine ghaira mutaw ghaira mutamawwilin fihi wa fi lafazin ghaira mutaathilin duk shine dai kar ka azurta kanka kuma kar ka yarda ana fahimta kar ka yarda ka bawa kanka da kanka arziki a gonar matukar ba ci da sha ko wani abu makamancin wannan ba ana fahimta a hadisi na gaba to ana mana ishara cewa lokaci yayi za mu samu matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ta'ala ya taimake mu ya mana agaji